لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a cikin littafin nan mai albarka kashful albas an faidatul khatmi abil abbas a za mu tashi inda shehu radiyallahu anhu yake wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wassalatu wassalamu ala alal wasilatil a'zam tsiran Allah da amincin sa tabbata bisa tsani wanda shine mafi girma ma'anan tajalli wato dawamu tajalli bir rahmat wat taqrib shine ma'anar salati dawwamar tajallin rahamar Allah da kusanci da kuma ɗibu tahiyyatin wa ikrami shine ma'anar aminci su tabbata bisa tsani mafi girma akwai tsanin nika zuwa ga Allah amma annabi shine mafi girma duka akwai tsanin nika zuwa ga Allah musulunci tsani ne zuwa ga Allah alkur'ani tsani ne zuwa ga Allah zikiri tsani ne zuwa ga Allah shaikul islami a kowane zamani tsani ne shi zuwa ga Allah to amma duk cikin tsanin nukan baki ɗaya shehu radiyallahu ya ce manzo Allah shine wasilatul azam shine tsani mafi girma saboda wato wancan sati da ya wuce mun fara magana akan cewa akwai tsanin nuka guda uku ga mai neman saduwa da Allah na farko متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zance da aiki wanda ya zama yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam zancensa da aikinsa tabbas zai sadda Allah na biyu shine mulazamatu zikr bil izni sahihi min al kummali wato mutum ya kama zikiri zikirin qadiriyya ne ko shazaliya ko naqshbandiya ko khalwatiya ko dasuqiya ko badawiya ko akbariya ko junaidiya ko bustaniya kowace irin ɗariƙa ya zama dai zikirin ka karɓe shi da izini har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama balle ɗariƙar tijaniya to wannan shi ma hanya ce tsani ne na zuwa ga Allah na uku shine a wato a na uku shine suhbatul arifu billahi yin abotaka da malami masanin Allah mutaba'atar rasuli mulazamatul zikri bil izni sahih wa musahabatul arifu billahi kai abotaka da wanda yake masanin Allah to wannan duka Allah ya tabbatar da su shi dai mutaba'atar rasuli Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya rasulullahi ka ga musu in har kun ce kuna san Allah to ku bi ni kumullah sai Allah ya so ku shi kuma wannan mulazamatu zikri ubangiji yana cewa wasbir nafsaka kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ko kuma faskuruni azkurkum shi ma wannan tsani ne zuwa ga Allah to musahabatul arifu billahi shine Allah yake cewa wattabi sabila man anaba ilayya man anaba ila Allah bi jami'i amalihi wal arifu billahi wato ka samu wanda ya mai da lamarinsa gaba ɗaya wurin Allah ka bi shi kamar shehu tijjani radiyallahu anhu kamar shi shehu rahim bin radiyallahu anhu kamar sauran salihai da waliyai waɗanda ba su da komai sai Allah ba maki ba masoyi babu duniya babu lahira babu komai a gabansu sai Allah amma ba wai tare da cewa wai suna inkarin za a yi tashin alkiyama ko a ba haka ake nufi ba in ka ji su bai suna cewa ka bar kwaɗayin duniya da lahira ka cire duniya da lahira a zuciyarka wani karatu ne daban shine karatun da Allah ya wa annabi Musa lokacin da zai munajati da shi fakhla an alayka malaman zahiri suna cewa takalma ne ya cire su kuma su ba suka ce a duniya da lahira ya cire a zuciyarsa so duka ma'anan su daidai ne ibaratu na shatta wa ma'ana tawahid fa kullun ila zakal kamali shi to shine shi yace to kaga wannan tsani na mutaba'a da lazimtar zikiri da bin arifi masanin Allah to gaba su in ka samu annabi ka samu kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wasilatul azam saboda kasancewar sa wasilatul azam sai ya zama shine ainul ma'arif al aqwam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine haƙiƙanin sanin Allah mafi daidai wani zai san Allah amma gunki ne Allah wani zai san Allah amma dutse ne wani zai san Allah amma rana ne wani zai san Allah amma wata ne wani zai san Allah amma gunki ne in ka tambaye shi wa kake bauta sai ya nuna ma gunki amma wanda ya samu annabi to ya samu sanin Allah mafi daidai ko a cikin arifan ma wanda ya fi ƙaunar annabi sallallahu alaihi sallama to ya fi girma shi yasa shi Ibrahim ya zama shugaban su masana Allah a zamanin saboda kasancewarsa ya fi su ƙaunar annabi kamar rama darki fi ishtiyaqi nabiyina faqad rama amran mustaharam mustahalan muharrama duk wanda ya nemi riske na fagen kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya nemi wani al'amari korarri abin haramtawa wanda ba zai yi ba to shehu radiyallahu anhu yi salati bisa tsani mafi girma ma'arifa mafi daidai wane ne shi shine almutajallalahu bi kamaliz zati abin yi masa tajalli da cikar zati wanda aka yi masa tajalli da cikar zati fatara fi zaman martabatan jami'atan lil asma'i was sifati shine martabar da ta tattaro dukkan sunayen Allah da sifofin Allah manzo Allah shine jami'a babbar jami'ar da in kana so ka haddace sunayen Allah da sifofi to sai ka shige ta sallallahu alaihi wasallama shine ya tattaro su baki da shine sayyidina muhammadin wato aka ce maka sayyidina shugabanmu musuwa dukkan halittar Allah Allah ne kawai baya cikin wannan nuno ne na sayyidina da mala'iku da rauhanai da aljanu da mutane da musulmi da kafirai da muminai da siddiƙai da kudubai da jami'ai da annabawa da manzanni da duwatsu da itatuwa da dabbobi da kwari dukka suna cikin wannan naɗe Allah ne kawai ba cikin shi yasa ake so in zaka yi annabi salati karka ce Allahumma salli ala Muhammad ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ka yi salati Allah ka ƙara tsira ka ƙara aminci Allah ka kwaranyo tajallin nan na rahama da kusanci da daɗaɗan gaisuwa da jinjina bisa janibin shugabanmu wanda ranar alkiyama ba mai iya magana bayan kai sai shi shi ne sayyidina ya sa an kai manzo Allah salati da wannan ita wannan wato siyadan nan wata alkyabba ce da zai sa ta ranar alkiyama ana kiranta jubbatu siyadati jubbatu siyadati duk wanda yake Allah salati ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to da annabi ya ganshi ranar alkiyama zai gane shi yana sa wannan alkyabba dukkan masu gaya masa wannan suna za su zo inda yake kuma zai cece su Allah ya sa muna cikin su to shine ma'ana wato a sayyidina shine shugabanmu dukkan halitta Muhammadin abin yabo sama da ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi tare da iyalan gidansa wa sahabati wannan salati ya tabbata a bisa iyalan gidansa da kuma sahabbansa ala hadi ne waɗanda suke shiryayyu almuhtadin ababan shiryawa sai da Allah ya shiryar da su sannan su ko suke shiryawa wa tabi'in Allah ka hada da masu bin sahabbai wa tabi'ihim da masu bin tabi'ai bi ihsani da kyautayi ila yawmiddin zuwa ranan addini ranan sakamako ranan tashin alkiyama kususan musamman ma dai a cikin waɗannan wato wato a mabiyan sahabbai da tabi'ai musamman sibdihi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa warisi asrarihi wanda shine magajin asraransa mumiddul aqdabi mai bawa kudubai madadi wal auliya'i da waliyai wal arifina da kuma masana Allah wa mustanidul akabir wanda shine majinginin manya-manyan bayin Allah wasulaha'i da salihai washuhada'i da shahidai wal budala'i da waliyan da ake kiran su al budala'u wasiddiqina da waliyan da ake ce musu siddiqai to Allah tabaraka wataala muna roƙonka bayan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka hada da iyalan gidansa ka hada da sahabbansa ka hada da masu bin su da masu bin masu bin su musamman ma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine mai shayar da waliyai madadi fama fada min zatin nabi muhammadin talaqqathu zatul khatmi duna wasilati kama ta talaqqa kullu faidin min anbiya wa rusulin alaihim jami'an tahiyati فمنها تفرقت فيوض الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي to Allah shi ma ka sashi a cikin wannan salati shi wace to amma ba'du bayan basmala da hamdala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa fa yaqulu al-abdu al-faqir al-abdu bawan da ba bawan kowa ba sai Allah al-faqir mai tsananin bukatuwa a wurin Allah wato talakan Ubangiji bawa wanda bai bauta kowa sai Allah kuma talaka wanda bai bara bai bukatar komai a wurin kowa sai Allah almudarru mai tsananin kwadayi ila rahmatu maulahu zuwa rahamar majibincin lamarinsa arrahim mai jin kai fa yaqulu yana cewa wato shi kansa kenan shi shehu shine bawa wanda yake wato baya bautar san zuciya baya bautar abin da ba Allah ba sannan kuma talaka ne amma talakan ba na wani Allah ba shi talaka ne amma a wurin ubangiji sannan mai tsananin kwaɗayin rahamar ubangiji mai jin kai aljahilu wanda bai san komai ba sai Allah almuqtarifu bi jahlihi bai san komai ba kuma ya san bai san komai ba sai Allah akwai wanda bai sani ba amma bai san bai sani ba shi shewa ce wallahi na san ni ban sani ba kuma ni na san ban sani ba wannan shine gaya sani ƙarshen ilimi baka sani ba kuma ka san baka sani ba domin dama mutum uku ne ai akwai wanda yake yadri wa yadri annahu yadri akwai wanda yake yadri wala yadri annahu yadri akwai wanda yake la yadri wa la yadri annahu la yadri akwai wanda ya sani kuma ya san ya sani akwai wanda shi kuma ya sani amma bai san ya sani ba akwai wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba shi wannan da ya sani ya san ya sani shine malami shi wannan da ya sani amma bai san ya sani ba wannan gafalalle ne a tunatar da shi shi kuma wanda yake bai sani ba amma bai san bai sani ba wannan mahaukaci ke wawa kenan mahaukaci to amma a babin sanin Allah baka sani ba kuma ka san baka sani ba a cikin zatin Allah wannan shine ga sani dalalun bi zatin lahi ainu hidayati bacewa a cikin zatin Allah shine hakika shari'a ka bace a cikin Allah to ka kai ƙarshen shirya ke to shi ne shi yake cewa to shi wannan bawa wato jahili ne amma ba jahilin ilimi ba ba jahilin wani a'a shi jahili ne wato bai sani ba a wurin Allah kuma shi ya san bai sani ba wannan da Allah yake magana ba da mu yake magana yana gaya wa Allah ne Allah ga wani wanda bai san komai ba sai kai kuma shi ma ya san bai san komai ba sai kai kuma Allah kai ma ka san bai san komai ba sai kai shine ma wa kusuri sannan kuma bayan ya zama aljahilu aljahilu almu'tarifu bi jahlihi wa kusuri ya zama mai takaita aiki bai san komai ba sai kai kuma ya san bai san komai ba sai kai sannan ya yadda ya tabbata cewa shi mai takaitaccen aiki shine wane ne ibnu sheikh alhaji abdullahi ibrahim dan alhaji abdullahi mai suna ibrahim wanda yake la ya zalu bai gushe ba bi fadli maulahu da falalan majibincin lamarinsa ya himu a koda yaushe yana cikin ɗimuwa fi jamali maulahu a cikin jamalar ubangijinsa shi shi ibrahim koda yaushe a cikin ɗimaucewa yake cikin manzan allah yana cewa a himu bihi in hama gairi bi zainabi ni ina ɗimuwa ina fita hayyaci da san annabi lokacin da wani na ɗimauce da san zainabu wai duniya kenan ina ambatan duniya da sunaye da yawa ina ambatan makaman walitta da sunaye da yawa ina ambatan duk abin da ba annabi da sunan mata annabi shi kadai ne namiji da aniya min salma walaila wa qallila tazakkura rabbatil gada'iri muzjala rabani da ambatan salma da laila duniya da lahira kuma ku karanta wa kawunan ku kwaɗayin kayan duniya da makamai da sauransu ayin ka samu annabi wani makami kuma ai makami na ƙarshe kenan to shine yace shine wanda bai gushe ba baya gushewa da falalar ubangiji kullun yana dimuwa a cikin jamalar jalalar ubangijinsa sai yace to zan ga muku dalilin da yasa na rubuta wannan littafi dalili wato karkasural inkaru hakika musu da jayayya yayi yawa a ina ne musu da jayayi yawa ya ce fi hazil bilad a cikin wannan ƙasar ta Senegal musamman garin nan kaula musu yayi yawa da jayayya likasratil jali menene ya janyo musu da jayayya da inkari yayi yawa a Senegal yace saboda yawan jahilci wal baladati da kuma daƙiƙanci wala hasadi da hasada wal inadi da taurin kai ya ce wannan ɗabi'u sun yawa ɗabi'u ne ga sunan guda uku su suka janyo jahilci ne su suka janyo inkari abinda ya sa na rubuta wannan littafi musu da jayayya da zagi da batanci da ƙazafi da sharri da ƙage ya yawa a cikin wannan garin me ya janyo suke waɗannan abubuwa saboda daƙiƙanci na farko jahilci na biyu daƙiƙanci don daƙiƙi ya fi jahili jahili in an koya mai yana iya amma daƙiƙi ko an koya mai baya iya jahili in ka biya ya amsa ka biya ya amsa kai shiru ka ce ya biya zai biya amma da kiki in ka biya ya amsa ka biya ya amsa ka biya ya amsa in ka shiru ka ce ya biya sai ya faɗo wani abu daban shi ne ci to wannan abin ya yi yawa a nan senegal wal hasad ga hasada ga hasada saboda akwai malamai manya-manyan malamai to waɗansu daga cikin malaman sun koma ga allah almajiransu ba su yadda allah zai yi wani abu ba dole sai a hannun wannan malam yana da wuya allah ya tada wani malami babba a wuri idan ya bayyana ya shayar da bayan Allah ilimi ya amfanar da su idan ya koma ga Allah yana da wuya yan wurin su yadda da wani alheri da zai zo kuma yana da wuya Allah ya kiyaye mu daga wannan to shine shewa yace a kasar Senegal an yi manya manyan bayan Allah ga sunan su Sheikh Ahmad Bamba ga sunan su Alhaji Malik Si ga sunan su Sheikh Umar Tal ga sunan mai hatta su Sheikh Umar Rufuti radiyallahu anhu duk a wurin aka yi su to sai ya zama bayyana shehu sai almajiran waɗancan ɗin sai suke gani Allah ba zai yi wani abu ba in ba waɗancan ba Allah ba zai taɓa ta da wani babban bawan Allah ba sai waɗancan ɗin iyayensu shi kuma Allah ba haka yake to shine sai ya ce to lallai abin da ya janyo ne wannan rubutu shine wato yawan inkari ya yi yawa ga jahilci ga daƙiƙanci ga hassada ga taurin kai ga mutanen Senegal dan akwai inda yake cewa to kullum in shehu radiyallahu ya zo Najeriya ko ya je Ghana ko ya je wata ƙasa hankalin shi yana kwanciya amma in ya hau jirgi da ya doshi ƙasarsa in jirgin ya tafi zai sauka da kar sai ga yana kada kansa sai ka je yana cewa hanantuna wa kaulahin iz julluha lam ya'bu bil ulama bal kulluha hanantu na wa kaulahin iz julluha lam ya'bu bil ulama bal kulluha la siyama hadha al-haqir al-jani walau bada khalifata tijani siwa kususin min kususin wahumu qad salimu wa zali sirrin fahimu an ba'd aliha nazatu al-baraka wa lam yaraw natijatan fil haraka wannan duka in shi wa radiyallahu anhu yazo zai sauka ne sai dinga maki ina na kaunaci katarnin kasata ta Senegal zuwa Kaula ina ina bege zuwa gari na na Kaula amma mafi yawancin su basu damu da malamai ba sai ce kai bar ma dukan su basu damu da malamai ba musamman wannan bawan da ba komai ba ko da ya bayyana khalifan shehu tijani ba abin da ya dame su sai dai su dinga ambaton mazajen da suka wuce ka Allah ya ji kan shehuwa ne kai Allah ya saka mu shehuwa ne da alkhairi in ka ji mutanen zamani suna ambato mazajen da suka gabata suna so su zagi mazajen zamanin su shine kawai inda ka ji ana magana a Allah ya ji kan shehu malam wani a shehu malam wani a ce maka akwai shehannan irin waɗannan ai ma nan sak min ayatin aw nun sayana bi khairin min aw misliha Allah ta'ala bai dauki abu sai ya kawo irin shi ko abin da ya fi waɗancan malaman ko waɗancan shayanan da kake so ka yaba ka zagi na zamaninka su ma a zamanin su an zage su an yabo waɗancan na gaba misali a wannan zamani idan aka samu wani muƙaddami ko wani shehi ko wani khalifa yana jan bayi zuwa ga Allah to sai waɗansu sai su koma gefe su dinga zaginsa sai su rika cewa ai bai kai shehuwa na ba misali kamar cikin shayananmu sai a ce ya kai shehu a tiku ne shi ma shewa a tikun a zamanin sa an ce ya kai shewa mijin yawan shi kuma shewa mijin yawan a zamanin sa an ce ya kai mamul arabi alami ne shi kuma alamin an ce ya kai shewa suka yi rajin shi ma suka yi rajin a zamanin sa an ce ya kai abdalawi ne shi ma abdalawi a zamanin sa an ce ya kai ali tamasini ne shi kuma ali tamasini a zamanin sa an ce a kana magana ya kai shewa tijani ne shi kuma shehu tijani da za ka raba wurin wasu masu ɗari kuɗin na ce da Allah ka rabu da su ya kai sida abdul qadir jailani ne shi kuma sida alƙadir din a zamanin sa shi ma an kattaba sai ya kai imamul junayd to haka ake har hatta shugaban mu sallallahu alaihi wasallama da za ka raba ka je wurin yahudawa sai ka zana kai da za da batun musulman nan ana magana ya kai musa ne ana magana mu'jiza ai sai musa to Allah ya kiyaye mu daga irin wannan to shine shehu radiyallahu ta'ala ne yace to wannan kasar ta mu yawan jahilci da dakikanci da hassada da taurin kai yayi yawa kaji ko kad kasural inkaru haƙiƙa musu da jayayya yayi yawa ala ahlil faidati tijaniya abu samu abota faidati tijaniya a ƙasar Senegal akwai dariƙa akwai dariƙu da yawa musamman dariƙar tijaniya ta yi ƙarfi kwarai kwarai da gaske to bayyana shewa a matsayin sa na sahibul faida to sai inkari sai yawa da wanda suke dariƙar da wanda ba sa dariƙar kowa sai taso wa shehu akan cewa ba su yadda da wannan magana sun san dai akwai faila amma ba shi bane mai ita sai suna tsangwamarsa suna tsangwamar mabiyansa to shine dalilin da yasa ya ɗauko alƙalami ya yi wannan rubutu ya ce musu da inkari ya yawa akan yan faidar tijjaniya almahdiyun ababen shiryawa ila nahjin rashadi ila nahjar rashadi zuwa tafarki na shirya wa ma huwa amma fa wannan musu da mutanen kaula suke yi ko kasar Senegal baki daya ko kuma ma a duk inda kaga ana inkarin yan faila ko a yanzu in kaga ana inkarin su ya ce to wannan inkari fa ba da su ake ba ana yi ne ala shaykhihim alhadi almumiddu lil ibadi wannan inkari shehin su ake wa mai shiryar da bayin Allah wanda yake ba bayi madadi shine shehu tijani radiyallahu anhu منذ ظهور هذه الفائدة التجانية tun daga lokacin bayyanan wannan faida ta tijaniya wato ma'anan faida alkhairi mai yawa wanda ya samu musulunci shine ma'anan faida bi faidi yanalu dini raf aliwahi da faida ta addinin musulunci ke samun dagawar tuta to ma'anan faida alkhairi mai yawa to me yasa ake cewa failar tijaniya saboda ana danganta failar da dariqa dariqar kuma ta ta Maulana Sheikh Ahmad Tijani duk wanda yazo da dariqa sai a rika kiran dariqar da sunansa qadiriyya shazaliya naqashabandiyya khalwatiyya da suƙiya rufa'iya akbariya junaidiya bustaniya tijjaniya hakanan malaman mazhabobi duk wanda yazo da mazhabarsa sai ce malikiya hanafiya hanbaliya shafi'iya to shi yasa ake cewa faidar tijjaniya failar ɗariƙar maulana shekh ahmad tijjani al'ahmadiyya wannan duk sunan ɗariƙa ne attijaniya al'ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya al-hanifiyya to me yasa ake kiran ɗariƙar da waɗannan sunaye ana kiran ɗariƙar ɗariƙar attijaniya al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya al-hanifiyya ana kiranta tijaniya saboda shehu tijani radiyallahu sunansa ana kiranta ahmadiyya saboda ɗariƙa ce ta godiya ɗariƙa ce ta godiya yasa ake kiranta ahmadiyya ana kiranta muhammadiyya saboda ita ce khatimatu turuq daga ita ba wata ɗariƙa shi yasa ake kiranta saboda Allah tabaraka ta'ala yana faɗi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina to wa khairu kulli turuqi bil ijma'i dariquhu aidan bila nizal dariqat tijaniya ita ce khatimatu turuq sai sa ake kiranta muhammadiyya to me yasa ake ce mata ibrahimiyya ana ce mata ibrahimiyya saboda zabin da Allah yayi wa mutanen cikin ta Allah yana faɗi washtabakum wama ja'ala alaykum fid-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahida to dariqat tijaniya ba halwa ba itizali ba wahala ba kunci amma kuma Allah ya ba da martabobi da darajoji a ciki to kasancewar haka sai Allah sai ake bata wannan suna Ibrahimiyya saboda zabin da Allah ya kana iya cewa kuma saboda kasancewar maqam Ibrahim man da kala kana amina dariqat tijaniya man da kala ha kana amina to haka yake dai to sannan ana kiranta Hanifiyya saboda ita ce wato a ita ce dariƙar da bayanta babu wata dariƙa can muhammadiya saboda ana danganta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tijaniya ana danganta ta ga shehu tijani ahmadiyya saboda yawan godiyan da yake ma'abotanta suke yi muhammadiya saboda dariƙa ce da take kwaikwayon halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahimiyya saboda zabin da Allah ya yi wa mutanenta ba sai sun yi halwa ko itizali ba ba sai sun ci ganye ba ba sai sun ci bawon kabewa ba ba sai sun sha tabo ba ba sai sun koma duwatsu ko dazuzzuka ba suna cikin gidajensu Allah tabaraka ta'ala zai ba su yadda to shine wato ma'anan waɗannan sunaye da shi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo anan to ma'ana Allah ta'ala ya musu wannan bi mahdi fadlil hadratir rahmaniyya Allah ya ba su faila da tsantsan falala ta rahmaniyya ta ubangiji tabaraka ta'ala to ana ta inkari ana ta inkari an dauka su yan failan nan su suka ba kansu wannan falala alhali Allah ne ba su shi wace to fata samamtu an hummaliyan sai ne kawai shi ne kunnan uwar shegu gabarinsu lokaci ne tsawo ana ta zaginmu da kafirci fasikanci ana ta zaginmu da halatta haramu da haramta halal ana ta zaginmu da raba zumunci wai duk yaron da ya bi mu muna raba shi da iyayensa ana ta zaginmu da asiri wai duk wanda ya bi mu asiri muke masa wai wani turare muke sawa ko kuma wani abinci muke ajewa in yaro ya ci shikenan sai ya bi mu shi wace ana ta waɗannan maganganu ana ta yi sai ne kunnen uwar shegu gabarinsu ne kama ban san me suke ba maliyan wani lokaci mai tsawo wa in kana ma ya atuna biyu shay'an fariyan ko da kuwa abinda suke zuwa da shi wato wani abu ne wanda yake ƙarya ne kuma kankani wa in kana ma ya atuna bihi ko da kuwa abinda suke zuwa da shi na hujja shay'an wani abu ne dan karami fariyan na ƙarya duk da haka sai ban kula su ba saboda mawaki yana cewa wai idza naqaqa safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu ana safihi fa zanna anni ayitu an aljawabi wa ma ayitu walakin nibtasaitu bi sawbi hilmin wa jannabtu safahata ma hayitu mawaki yana cewa idan wawa yayi magana karka amsa wawa in yi zagi ko yi shari ko yi kazafi ko yi faɗi maganganunsa kai shiru kai kama baka ji ba abin da ya fi alkhairi daga ka amsa masa shine kai shiru saboda haka za mu dakata nan sai kuma allah kai mu sati mai zuwa a madadin alfaiza tv muna sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne ibrahim mansur imam kaduna masha Allah